المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa yau muna lahadi sha bakwai ga watan shida hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani daga aya ta 46 zuwa da bakwai kenan ko mu ce aya ta 47 a cikin suratu yunus a shafi na 214 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam bismillah Allah ya ce wa kulli ummatin rasul
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون na'am kafin mu fara karatu akwai wata matsala da muka yi mantuwa a ayar da ta gabata wajen wato wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannak fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun akwai wata matsala mai muhimmanci da muka yi mantuwa kenan zamu koma kanta sai mu shiga cikin tafsiri bi idnillahi ta'ala shine cewa wannan aya za mu ga akwai wani abu da ake rubutawa kuma har ma cikin littafai kuma ana yada shi a cikin intanet game da ijazi na alkur'ani karkashin wannan ayar ita ce wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhum ko ba haka ba abu na farko irin waɗannan ayoyin akwai su a cikin alkur'ani wato a wurare daban-daban ma'ana wannan aya wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum sannan can cikin suratul ra'ad akwai irin wannan aya wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannak fa innama alaykal balagu wa alaina alhisab ina fata an fahimce kagar suna farawa ne da wa imma wa imma sai kuma cikin suratul ghafir akwai fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka da fa'un ni can fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannak fa ilaina yurja'una mun ji wannan da kyau sai kuma auna tawaffayan naka shi ko ba tare da wa'imma ba an gane koko da fa'imma shi ko yana cikin suratu az-zukhruf fa'imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun kaga fa'imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun ko ba haka nan bane kaga can fa imma nadhhaban nabik an gane ko sai mu gane wannan to waɗannan ayoyin guda uku da wadda take cikin suratu yunus da wadda take cikin suratu ar-ra'd da wadda take cikin suratu ghafir muna ji ko sai waɗansu sun kai istinbatin i'jazul adadi fil qur'an za mu zo mu yi bayani kun san aujuhu na i'jazul qur'an suna da yawa ba wanda ya san iyaka sosai Allah amma malamai suna kassama su hasba maudu'in da za a tattauna a kansa mun ji wannan da kyau ko to sai suka ce wannan ayoyi idan aka hada su suna ishara zuwa ga adadin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka duba suratu yunus shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a duniya shekara nawa ne sittin da uku an yi arba'in sannan annabta sannan aka yi goma ana goma sha uku ana da'awa a makka ko ba haka ba sun kaza hamsin da uku aka je madina aka yi shekara goma kaga arba'in ga sha uku hamsin da uku hamsin da uku ga goma nawa kenan sittin da uku muna ji ko sai suka ce to suratu yunus ita ce sura ta goma in ka ɗauko daga fatiha ko ita ko suratul ra'ad ita ce ta nawa sha uku an gane ko ita ko suratu ghafir ita ce sura ta arba'in suka ce to kaga ga goma ga sha uku sun zan ashirin da uku ga arba'in sun zan nawa sittin da uku na fata ana fahimta ta suka ce to shine wannan al-ijaz al-adadi fil qur'anil karim adadin wato shekarun manzo Allah sai an kace au na tawfa imma wato wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhum au na tawaffayannaka kai ai zancan mutuwa shi ma can wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhum au na tawaffayannak ko ba haka ba fa inna ma alaykal balagu wa alaina alhisab au na tawaffayannaka can kuma fasbir inna wa'dallahi haqq ko ba kana bane suka ce to in an hada sun zan wato 63 to anan ba nan ne matsalar take ba wannan sun faɗe shi ne akan hasba zancen da suka yi amma wasu malamai suna ganin wannan ba hujja bane don mutuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin waɗannan surorin ɗaya an kani ba ɗaya an kai zancenta an yi zancenta a wurare daban-daban misali cikin suratu zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun da sauransu abu na biyu kuskuren sai suka ce suratu yunusa aya ta goma sura ta goma aya ta goma suka ce suratul ra'ad sura ta sha uku aya ta sha uku sannan suka ce suratul ghafir an gane ko aya ta sura ta arba'in aya ta arba'in to wannan kuskure ne ba haka nan ba ne tunda idan muka duba yanzu wannan aya a cikin suratu yunus ba ita ce aya ta goma ba ina fata an fahimce ni ita ce aya ta arba'in da shidda sannan kuma waccan ta cikin suratun ra'ad ba ita ce aya ta sha uku ba ita ce aya ta arba'in can kuma cikin suratu ghafir ba ita ce aya ta arba'in ba ita ce aya ta saba'in da bakwai kenan kaga wajen ayoyi akwai kuskure karara wajen surori kuma ishtihadi ne in mutum ya ga dama ya karba in ya ga dama ya ce kai shi bai da wannan ba mun ji wannan da kyau to wannan bayani yana da kyau saboda zamu ga bayani ne wanda yana yaduwa kwarai da gaske ya kamata ɗaliban ilimi sai a yi hattara da shi ina fata an fahimce ni tunda idan ba muka duba game da surori suratul tauba ita ce ta tara ko suratul yunusa ita ce ta rawa ta goma suratul hud to suratul yusuf ta nawa sha biyu suratul ra'ad ta sha uku to ta fuskar surori adadin ya zo daidai amma cewa ishara ce zuwa ga mutum manzo Allah sallallahu wannan babu tilastawa akan shi mun ji wannan da kyau abu na ƙarshe akwai wani malami sunansa ustadu doktor a sheikh ayman suwaid babban malami ne na ilmul qira'at na duniya asalinsa malami ne dan kasar suriya amma kuma a saudiya yake da zama yana jidda a majalisar malamai ta alkur'ani ta ilmul qira'at ta duniya muna jin wannan da ke ko to yayi wani littafi sunansa al-i'jaz al-adadi fil qur'anil karim to da haka shi nashi sai ka nemi wannan littafi don kaga irin bayanan da malamai suka kawo a karkashin wannan da ka'idodin da ake bi ba mu son mutum ya je ya faɗi magana bai san daga inda ta fito ba ai hattara ba haɗi adda sauki ba ba haɗi adda wuya ba kawo hujja ka kare abin da ka faɗa shi adda wuya wallahi hadda mahaukata suna magana fa mahaukata ma suna magana amma kare abin da ka faɗa da hujja da dalili shi adda wuya kuma akwai masu jiran ka faɗa don ɗai su kumiyata ka ko ba haka nan bane muna fata Allah shi mu da tsari to dan haka wannan dai kun ji a takaicen bayani da zan kawo malam a sake maimaita aya saboda mu shiga cikin karatu
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
Na'am, kamar yadda muke yawan faɗa duk in za mu fara tafsiri muna faɗin wannan, ƙa'ida da manhajin da muke bi a wajen mi a wajen gabatar da karatu abu na farko za mu yi ƙoƙari mu kawo ilmul munasabat munasaba tsakanin aya da aya domin ilimi ne da yake da alaƙa da balaga ta alƙur'ani don wasu na cewa ai shi alƙur'ani a hargitse yake muna fahimta ta to kenan kaga wannan cikin al-i'jaz at-tartibi li suwaril aya li suwari wa li suwaril qur'ani wa ayatihi abu ne wanda yake da muhimmanci ilmun nafs al-qur'ani mun ji wannan da kyau sai a kawo asbabun nuzul in akwai su wani lokaci mu fara da asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga ilmul munasabat sannan mataki na uku shine mu zo zuwa ga sharhul mufradat wanda muna bin tafsiri ne na jalalaini shi ya takaita bayani abu na hudu sai mu zo zuwa ga wani lokaci kuma mas'alolin da suke karkashin aya haka ne ko ba haka ba tau fanaqulu wa billahi nasta'in za mu fara da ilmul munasabat wanda dama wancan satin mun faɗe shi amma bai hana mu sake faɗa wali kulli ummatin rasul wanda galibi muna aiki ne da tafsiri na ibnu ashur yace to da Allah yace wali kulli ummatin rasul atfun ala jumlati wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhum kenan atafina akan jumla wa imma nuriyannaka ko mu ce ayar da ta gabata yace kuma wannan aya ta imma wa abin nan wali kulli ummatin rasul bi manzilati sababi tana matsayin sababi ko illa ko dalili li madmunil jumlati allati qablaha na daga abinda waccan jumla ta kumsa shine madmun domin yace wa hadhihi bayyanat anna maji'ar rasul lil umma wannan ta bayyana zuwan manzo ga al'umma huwa muntahal imhal shine karshen jinkirin da za a yi musu ma'ana mutane suna akan sabon Allah akan shirka muna ganewa to abinda zai duk wannan Allah ba zai hallakar da su ba sai an yi mi sai an turo musu manzo kamar yadda ayoyi daban-daban sun kai bayani ibnu ashur ya kawo aya wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina kuma da Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula to kaga wannan yana daga cikin illolin turo manzanni saboda mutane kada su fake su ce Allah ya hallakar da su ba a turo musu manzo ba shi yasa sai an ce wali kulli ummatin rasul ma'ana ko ce al'umma tana da manzo to kafin manzon nan ya zo duk abin da sun kai ba za a kama su da shi ba to kenan idan aka turo manzon nan ha suka kin imani to kare su ta kaji ban sani ko mun fahimta ba dama Allah ya faɗi wannan kuma cikin ayoyi masu yawa daban-daban Allah ce walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin ko ba haka nan bane sannan walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima mun ji wannan da kyau to madalla don haka allahumma amin wali kulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzonta a nan malamai sun yi saɓani shin an ce kowace al'umma tana da rasul manzo muna ganewa to amma abin tambaya a nan gashi kuma waɗansu mutane ba a turo musu manzo ba don ya ce ya ahalar kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul wannan lokaci ba a turo manzanni ba fatra ce sannan kuma yace li tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun to kaga sabani kenan shi yasa malamai sun yi maganganu daban-daban in ka diba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab in ba manta ba a cikin suratul ra'd Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo tauji da malamai suka yi wasu na ganin rasulu daban don ya ce wali kulli ummatin rasul kenan kowace al'umma tana da manzo amun ne maksus ma'ana kowace al'umma tana da manzo amma ba dukkan al'ummomi ake nufi ba sai zaman to amun ne maksus ko amun ne uri da bihi alkhusus mun kawo anwa'ul am an gane ko mun ce amu kala uku ne akwai amun baqin ala umumihi akwai amun urida bil khusus akwai amun makhsus waɗansu ka ce rasulun kowace al'umma tana da manzo sai dai ba dole bane saƙon manzon ya kai zuwa gare ta muna ganewa ma'ana kowane manzo al'ummar da za ta zo tsakanin shi da wani manzo al'ummarsa ce sawa'an saƙon ya iso musu ko bai iso musu ba suna cikin al'ummarsa sai dai in saƙon bai zo musu ba zai zama tomi ahalul fatra za a bar su har ranar tashin alƙiyama zance mafi inganci a yi musu nasu hisabi na daban ina fata ana fahimta ta in ka diba cikin tafsiri na ibnu kathir wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula zaka ga hukuncin da za a yi ma wato ahlul fatra hadisan da ya kawo mun ji wannan da kyau ya wali kulli qaumin ha wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ko ka dauke shi amun ne urida bihi al-khusus wasu al'ummomi ne ake nufi ko ko a'a kowace al'umma ko da sakon manzonta bai zo mata ba to manzonta na aifil asli shin mun gane ko ba mu gane ba mutane yanzu misali idan Allah turo wani annabi sai sakon annabin bai kai gare su ba to annabin su ne ko da sakon bai kai gare su ba ba sani ko muna fahimta ba taw da haka dai kai hattara dan kawai zai ce maka to ai an ce kuma wali kulli ummatin rasul kuma an ka ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun to su aba'uhum ai ba turo musu manzo ba wani yana nan yana neman sai an samu matsala a cikin alqur'ani wali kulli umma a cikin kowace al'umma kalima ta umma mun yi bayani akan ta a larabce ko ba haka nan bane a cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif irin wannan bayani yana da kyawu a rinka dan maimaita shi saboda ɗaliban ilimi su san inda an kasa ma gaba muka ce cikin larabci ana cewa al'amma ana cewa al'imma ana cewa al'umma haka ne ko baka ba a larabci to kaga an kai rubuta al'umma ba a sa wasali ba ko ba a yi wasali ba bi za ka ce nan na malamai suke kama mutum domin wanda ya san nahawu da larabci da sarfu in ya ga kalima zai iya sanin wacce ce ake nufi zai iya sarrafa ta cikin kanshi domin ya san ka'idodin to kai ko kana iddiayin kai karatu an tura ma littafi bai da wasali ya za ka yi sai ka taika ta kai yalla yalla ba yalla na ba ba a karatu da yalla to sai suka ce al'ammatu in an ka ce al'ammatu ba al'amatu ba in tabe in an ce al'amatu ba a yi mamimun shadda ba an gane ko baiwa ake nufi amma in an ka ce al'ammatu an kai shadda shine ce ashajjatu fi ra'si shine rotsi ga kai ko rauni tablughu dimag wanda zai kai ga kwakwalwa shine al'ammatu in an ka ce al'immatu an kai wato kasra hamza shine an-ni'matu wa raghadul aishi an gane ko ka samu ni'ima ka zama to kana cikin yalwar rayuwa shi ko an ka ce al'ummatu bi dhammil hamzati القوم والجماعة من الناس مثلث اللغوي مختلف المعنى to in baka san shi ba ko ma ka san shi to karatu ya kare a a karatu bai kare ba ita kanta kalima ta umma ba ma'ana guda gare ta ba ka koma cikin littafin alwujuhu nazair na imamu damaghani da kuma al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti a cikin ababi na al-wujuh wan nadha'ir kalima ta umma da kuma at-tahrir wat tanwir na ibnu ashur an gane ko sun kawo cewa kalima ta umma wasu malamai suka ce ma'ana hudu gare ta cikin qur'ani wasu suka ce ma'ana biyar gare ta cikin al-qur'ani kaga ko nan yanzu aiki ya same mu mai zamman ma ashe akwai sauran aiki muna ganewa sai suka ce kalima ta umma wani lokaci in ta zo cikin alkur'ani tana nufin jama'a mai yawa ba dole ba kuma ya zamanto a'a ya zamanto suna da wata aƙida ko wani abun da ya haɗa su al'umma ta ƙasa al'umma ta jiha al'umma waɗanda ke akan wani addini muna ganewa aljama'atu minan nas kamar yadda Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas kalima ta umma wani lokaci in ta zo cikin alkur'ani tana nufin shari'a aƙidar da mutane suka yi imani da ita am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كي هترى نهركو مهتدون نبي مقتدون كما هكذا نبني to inna wajadna aba'ana ala umma suka ce mun samu iyayenmu akan wata shari'a da aqida muna ji da kyau kuma in kana son ka rike da muhuta duna kinan da muquta duna sai malamai suka ce koma cikin suratul an'am da Allah ce ulaiikal ladhina hada Allah sai ce mi fa bi hudahu muqtadi bi hudahum muhtaduna iqtadi muqtaduna mun ji wannan da kyau kalima ta umma cikin alqur'ani tana zuwa da ma'ana ta mi tana nufin lokaci wani yanki na lokaci Allah ce wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu wa qala alladhina ja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun sannan kalima ta umma sun kace tana zuwa bi ma'ana al-muqtada bihi al-imam wanda ake koyi da shi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen sannan wasu sun kace a'a umma sun tana iya zakkuwa ma ba sai ga mutane ba tana nufin jinsi Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum to kaga in ka ce amma shi ibnu ashur ya ce kai wannan illa umamun amsalukum kawai ba ana nufin ba jinsi ake nufi ya ce kai illa ka umamin amsalukum ake nufi shi ya ta cewa guda hudu ne al muhimmu da to kajiya wali kulli ummatin rasul bari mu dawo cikin jalali ne mu gani mu ya kawo wali kulli ummatin yace min al umami ko wace al'umma daga cikin al'ummomi rasulun tana da manzo manzo fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo musu ilaihim zuwa gare shi fakadzabuhu sai suka ƙaryata shi kenan sai in sun ƙaryata shi qudiya bainahum bil qisti za a yi hukunci tsakankanin su da adalci an gane ko bil adli kenan fa yu'azzabuna za a azabtar da su fa yu'azzabuna wa yunajjar rasulu za a tseratar da manzo wa man saddaqahu da wanda ya gaskata shi wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba bi ta'dibihim a azabtar da su bi ghairi jurmin ba tare da sun aikata laifi ba fa kadhalika yace ko naf'alu an gane ko haka ne fa kadhalika naf'alu haka ne muke aikatawa bi haula'i da waɗannan ma'ana mutanen makka su kansu al'ummomi ne don haka ba su huce kowa ba kowace al'umma tana da manzo kasu sa tsammanin sun sha in ba su sha ba in dai manzon su ya zo to za a yi hukunci tsakanin su da mi da adalci mun ji wannan da kyau ko to madalla kafin mu wuce gaba mas'alolin da suke karkashin aya wali kullu ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti nan ba mun kawo mas'ala ta al musallasul lughawi mukhtaliful ma'na da larabci ana cewa al qastu kuma ana cewa mi al qistu sannan ana cewa mi al qustu kajo da bayani shike al qastu al qistu al qustu ya an ka rubuta ma da kafun da sinun da tsawon an ka ce bi ake nufi sai ka yi shiru eh dan wani ma yana iya ce ma faɗi da ka ce alƙasto ake nufi sai ce a ba shi ake nufi ƙisto na kaga ya kaɗa ka cikin rami in ka ce ƙisto na sai ce maka a'a ƙusto aka nufi saboda dama shi shi kai kai kuskure in ka ce a'a to ƙasto ake nufi sai ka ce to mi a ƙasto in ya ce ƙasto ka ce to mi a ƙisto in ya ce ƙisto ka ce to mi a ƙusto alƙastu mun faɗa shi ne mi shi ne zalunci wa ammal ƙasitu na fakanu li jahannama haƙaba alƙistu shi ne mi adalci wa na da'ul mawazi na alƙistu li yau milƙiyamati falatu zlamu nafsun shai'a alƙustu shi ne turaren wuta larabci kenan wallahi ka tsaya ka koyi karatu da kyau mun shigo zamanin da fa ladabi ya yi karamci kuma a bar mutum don allah ya yi karamci eh a raga ma don Allah akwai masu raga ma don Allah ma wani a ba don Allah na zai raga ma ba sai ya ji wuta eh in da ana karatun ladabi da biyayya yanzu waɗansu ba karatun ladabi da biyayya suka yi ba karatun neman bala'i na suka yi eh Allah kai mu da tsari to fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo rasuluhum ba a ce wa rasuluhunna ba alhali ko manzo an tura shi ne zuwa ga maza da mata li taglibi janibi dhukuri ala janibil inasi da mazan da mata duka sun shiga ciki ko ba karan bane yawa sai ce to qudiya bainahum bil qisti za a yi hukunci tsakankanin su bil qisti da adalci ina fata an fahimce ni malamai sun yi sabani wani lokaci ne za a yi hukunci da adalci an gane ko wasu malamai suka tafi cewa a lahira ake nufi in ka duba cikin adwaul bayan shinqiti yake cewa kenan da an ka ce za a yi hukunci da adalci na rufin a ranar tashin alkiyama dan Allah subhanahu wataala ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyyin shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun kenan da an ka ce nan fa idza jaa rasuluhum idan manzon su ya zo a kiyama ma'ana ba za a yi musu hukunci ba sai manzannin su sun zo an gane ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sannan kuma wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim ko ba haka nan bane ko wace al'umma za a taro mata mai shaida daga cikin su wasu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a idan manzonsu ya zo za a yi musu hukunci da gaskiya in kaddiba cikin aljami li ahkamil qur'an na Imam al-Qurtubi shi ma ya kawo cewa abinda ake nufi yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama idan manzo ya zo za a yi musu hukunci ga ma waɗannan ayoyin ya kawo su ina fata an fahimce ni to yace kuma yana yiwa abinda ake nufi wa yajuzu an yakuna al-ma'na annahum la yu'adhabuna fi dunya hatta yursala ilayhim ba za a azabtar da su a duniya ba sai an yi mi sai an turo musu manzo sai da manto nan fa idza jaa rasuluhum shin fi dunya ne ko fil akhirah muna ganewa taqyidu bil waqt yanzu shin an ce idan manzonsu ya zo kaga ya zo mutlaq to yanzu taqyidin shi manzonsu ya zo a duniya ko ko manzonsu ya zo a lahira tunda qur'ani bai ce a yawmul qiyamati ba bai ce fi duniya ba to anan wajen ka'ida ta malamai idan abu ya zo mutlaq ba a taqyidin shi sai in akwai mi hujja da dalili to duka anan da wanda ya kaddara a lahira da wanda ya kaddara a duniya duk dai babu wanda ya kuskure cikin su saboda idan manzo ya zo a duniya za a yi musu hukunci da mi da adalci Allah ba zai yi zalunci ba a duniya kuma ba zai yi zalunci biye a lahira shi yasa duk al'ummomin da Allah ya hallaka an gane ko sai Allah ya nuna ai ba mu zalunce su ba ina fata an fahimce ni Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم, عليم شديد, عليم شديد sai ka ce to in manzon su zo a duniya za a yi musu hukunci da gaskiya in manzon su zo a lahira za a yi musu hukunci da gaskiya dan Allah baya zalunci a duniya Allah baya zalunci a lahira kuma ga dalilan mu fakullan akhadna bi dhanbihi ko ba haka nan bane to don haka ya kamata ɗalibin ilmi ya fahimci wannan fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo musu qudiya bainahum bil qist za a yi musu hukunci bil qist da adalci ko wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba Allah ba zai zalunci kowa ba don Allah subhanahu wataala ya fi karfin yayi zalunci ina ganin wannan a mas'ala ta karshe wadda za mu kawo shine mas'ala ta umma idan ta zo cikin alqur'ani intabe ma'ana kalima ta umma in mun ka duba akwai al'ummomi daban-daban kamar yadda mun kai bayani haka ne ko ba haka ba to idan muka duba kamar yadda shinkidi ya kawo a cikin adwa'ul bayan yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Muawiya bin Haida al-Qushairi rahimahullah radiyallahu an wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum tufuna 70 umma za ku cika al'umma saba'in ma'ana idan za a kasa al'ummomin duniya gaba ɗaya tsari yanki yanki yanki to al'umma saba'in to mu ne za mu cika wannan al'umma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce antum khairuha ku ne mafi alkhairin wannan al'umma wa akramuha ala Allah kuma ku ne mafi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka nan bane tunda kaga ai manzo Allah ma ya faɗa a cikin alkur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar idan ka diba a cikin kuma wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana karkasa ta daban-daban wani lokaci ana iya kasa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gida uku gida nawa uku amma nan wato tashin farko intabe za a kasa su gida biyu ne akwai ummatul ijaba da kuma ummatumi addawa akwai bambanci in an ce ummatul ijaba waɗanda sun ka karɓa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su ake ni da ummatul ijaba muminai kenan da musulmai in an ka ce ummatul da'awa to kowa ya shiga ciki ana fata ina fata an fahimci domin har muminai suna cikin kira kuma har kafirai suna mi suna cikin kira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a to wannan al'umma ta ijaba ina fata ana fahimta ta to ita ce ta zamanto cikon al'umma ta saba'in ma'ana ita ce mafi kuma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sama in mun ka duba akwai wani lafazi da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace tufuna saba'ina umma sai ce tatimmuna saba'ina ummatan za ku cika al'umma saba'in ina fata an fahimce ni za ku cika al'umma saba'in a wata riwaya kuma tukammilu nukammilu yawmal qiyamati sab'ina umma nukammilu kaga duka waɗannan lafazin tufuna tana nufin nan cika sannan kuma nukammilu tana nufin mi cika tatimmuna tana nuna kuna cika za ku cika al'umma saba'in to dukkan su a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta himu sai ya ce nahnu akhiruha wa khairuha ina fata ana fahimta ta nahnu akhiruha wa khairuha kaga nahnu akhiruha mu ne na ƙarshe ma'ana ta fuskar zamani wa khairuha sannan kuma mu ne mi mu ne mafi ɗaukaka to amma wannan bai isa wajen mi wajen karkasa al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani gaba sai ka komo ka kasa ummatul ijaba kala uku nawa kenan yanzu uku waccan bayan mun yi ta da'awa da ijaba sai mu yi ijaba kuma sai mu kasa ta gida uku thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah ina fata ana fahimta ta to bayan kayi wannan kuma kana iya zakkuwa sai ka kasa har yanzu ita ko umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gida uku akwai hadisi na Abdullah ibn Amr wanda yana cikin sunan tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa wato la yati yanna ala ummati an gane ko ma ata ala bani isra'ila duk irin abubuwan da sun ka zo ma bani isra'ila za su zo ma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadwan na'al bin na'al irin yadda takalmi yake daidai da takalmi ka san ba a yin takalmi wani yafi wani ko takalmi to haka ne har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta in kana minhum wato idan an ka samu man ata ummahu an gane ko an samu wanda ya zo ma mahaifiyarsa alaniyatan a fili ya ce to lakana min ummati za a samu a cikin al'umma ta man yasna'u zalika wanda zai aikata wannan kaga lokaci ko yana da yana tahowa to da yace ina zuwa arama sai ce wa inna wa inna sai manzo Allah sallallahu alaihi yace wa inna bani isra'ila lalle bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla sun kasu gida 72 yace wa taftariqu fi ummati ala 73 milla sai ce kuma al'ummata za ta rabu 73 kulluhum fi nari illa millatan wahida dukkan su ta za su shiga sai guda qalu man hiya ya rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi to kaga wannan ya nuna al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu aka ta gida nawa kuma gida 73 to amma kuma akwai hadisin da ya ce iftaraqatil yahud ala 71 yahuda sun kasu 71 an gane ko an gane ko sannan kuma iftaraqatin nasara nasaru kiristoci kinan sun rabu ala 72 firqa sun rabu firqa ba milla ba wancan milla wanga kuma firqa duk dai ma'ana guda ce yace wa satathriqu ummati ala 73 firqa kulluhum fi nari illa wahida dukkan su za su shiga wuta to anan intabe abu biyu ne ya sani kawo wannan saboda da ya ce ummati za ta rabu kashi saba'in shin ummatu da'awa yake nufi ko ummatul ijaba shi yasa waɗansu malamai suka ce ummatu da'awa yake nufi shi yasa za ka ga kenan hatta da umma ummatu da'awa za ta kasu gida saba'in wasu malamai suka ce a'a ummatul ijaba ummatul ijaba ake nufi ita ce za ta rabu kashi saba'in da uku waɗansu malamai suka ce shi saba'in ɗinnan da an ka ce ba shi ake nufi ba don firkokin da ke duniya in ka ɗauki ummatul ijaba da ummatul da'awa kowace ta haifa ba'in sun ka ce to kenan manzo Allah sallallahu ba adadin yake nufi ba tunda in adadin yake nufi kuma ga abin ya wuce 73 shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a na ana nufin za su rarraba kwarai da gaske kamar yadda Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum kaga ai ba sabayan ake nufi ba ko ma so dubu nawa zai yi ba za a karba ba kenan nan sai zaman to adadin ana nufin za su rabu rabuwa mai yawa mun ji wannan da kyau to da yace kulluhum fin nari illa wahida da yace dukkan su wuta nan idan yana nufin ummatu da'wa za su shiga wuta to kafirai ba za su fita ba sai da to nan fin nari ana nufin khalidina fiha in kuma ummatul ijaba ake nufi fin nari za su shiga wuta amma idan an azzabar da su za a fitar da su domin al'usatu la yabqauna fin nari abadan fi aqidati ahli sunnati wal jamaa mun gane wannan to kenan kaga da wanda ya zo ce ana raba al'umma manzo Allah sallallahu biyu da wanda ya ce ana raba ta uku da wanda ya ce ana raba ta saba'in da uku duk babu wanda ya karya ana hankanta ma hasbal i'tibarat amma ɗalibin ilimi wani da ya ji abin da bai sani ba marmakon ya tambayi dalili sai ce a babu shi babu shi eh Allah ya ce uku na shi kenan bakin su kenan a'a ai al'umma manzo sallallahu akwai mu'mini akwai kafirai to kuma kana nan biyu ne kenan ina fata mu ce ni to da haka yana da kyau ɗalibin ilimi ya yi hattara ga irin waɗannan abubuwan da za su zo sai ka ga ɗalibin ilimi na cewa babu kaza babu kaza babu kaza wa ya gaya maka kai dai ce a kawo dalili saboda ka tsira Allah ya muna mai kyau malam mu je aya ta gaba wa yaquluna wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin na'am imam ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace da Allah ce wa yaquluna mata hadha al-wa'd atfun ala jumlati wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka ko ba haka ba na'am yace to wal munasaba abinda an munasaba annahu lamma bayyanat al-ayati salifa lokacin da aya wadda ta gabata ita ce as-salifa anna ta'jil al-wa'id fi dunya lahum an gane ko cewa za a gaugauto musu da azaba ko ba haka nan bane tunda ya ce wa in ma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum kaga ba'd alladhi na'iduhum ai fi dunya sashen abinda mun kaso alƙawari ai anan duniya kenan wannan ya nuna za a mi za a gaugauto da azaba ba sani ko mun fahimta ba to sai ya ce وتأخيره سواء عند الله تعالى kenan da jinkirin azaba da gaggauto da shi duk ɗaya ne a wajen Allah domin in Allah ya so kama su a duniya ba su buwaye Allah ba in kuma lahira ne kuma in sun kazo kuma ba buwaye Allah za su yi ba kenan da jinkirta shi da kawo shi duk ɗaya ne a wajen Allah lokacin da Allah ya so kawo shi zai kawo shi wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma ya fa'alun duk ɗai ne kamun dai za a kama su to ya ce to tun da Allah ya bayyana wannan ya ce to idil wa'idul atam huwa wa'idul akhira kuma wa'id alkawali na azaba shine wa'id in an ce wa'adu yana ɗaukar alkawali wato na alkhairi wasu malamai suka ce a'a ai an ce alwa'idu na sharri amma an ka ce alwa'adu da alkhairi da sharri duk yana ɗauka rike da kyau za mu zo bayanin wannan sai ce to أتبعت هذه الآية حكاية لتحكمهم على تأخير الوعيد إتكو ونا آية سيتزودن تي بيان تحكمهم انتبه با تحكمهم با با ده هكرمي با ده هابا با تحكم yanzu aka tambaye ka kai a ɗalibin ilimi in an ce tahakkum kana iya ganewa ko da an ce tahakkum da ha babba yake nufi sai kai shuru in kuma ka sani hudi kakkace mun hana ma kai bayani to kaga tahakkum shine yin hukunci kane kane kamar ka ce kai kane kane ka hana wani magana tahakkum in an ce tahakkum shine wato izgili da ha babba to yace to ibnu ashur yace atba'at hadhihi al-aya o utbi'at ko hadhihi al-aya eh yato utbi'at hadhihi al-aya litahakkumihim ala ta'khir al-wa'id sai an ka biyo da ayar da take nuna sun yi izgili da mi da jinkirin azaba magaugauciya ba an ce in Allah yana son ya kama su a duniya ba zai mi zai kama su in yana son ya kama su a lahira zai mi zai kama su sun kace to me ake jira mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin wai shi alƙawalin da an kai an kace za a kama mu me yasa ake jiran sai lahira a kama mu yanzu yanzu mana ina fata mu je ni mata hadal wa'adu in kuntum sadiqina to kaji ilmul wato munasabar da akwai tsakaninta da waccan ayoyi to sai mu zo cikin jalalai ne mu gami ya kawo wa ya na suna cewa in ji Allah mata hadal wa'adu yaushe ne wannan alkawalin bil azabi na azaba da an kayi in kuntum sadiqina har in kun kasance masu gaskiya fihi a cikin shi kun ce dai Allah zai kama zai kama zai kama to wai menene ake jira kaji abinda shi bakin mai jalalai ne ya kawo game da sharhu al mufradat to idan muka zo cikin masalolin da suke karkashin wannan aya za mu ga cewa abu na farko malaman har da alkur'ani sun tattauna akan wa ya na cikin alkur'ani in tabe akwai ya na akwai wa ya na to shi wa ya na an gane ko wa ya na mata guda takwas ne wa ya na mata guda nawa ne takwas rike da kyau wa ya na mata kawai bakin wannan ne tsaya fa rike da kyau don kawo ne zuci a an ce kaza kaza kaza a wa yaquluna mata shi a guda takwas na farko a cikin suratu al-isra fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba daya sai kuma akwai wa yaquluna mata hadhal fathu shi ko guda ne tal wa yaquluna mata hadhal fathu in kuntum sadiqin a cikin suratu wato as-sajada karshen suratu karshe karshen suratu sajada sai kuma wa yaquluna mata hadha al-wa'du sai zaman to guda shidda tunda takwas an cire dai cikin isra'i an cire dai cikin suratu eh as-sajada nawa dai saura shidda to kaji sun kace wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin cikin alqur'ani guda shidda ne ga na farko wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko ba haka nan bane sai kuma akwai wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsaruna a cikin suratu al-anbiya ko ba haka nan bane sai kuma akwai wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin ko ba haka nan bane qul asa an yakuna radifa lakum بعض الذي تستعجلون سيكما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون كما كان بني سيكما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون تنتكين ياسين سيكما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين تكين سورة الملك tabarakan ladhi malamai ba kwana suke game da alkur'ani ba akwai wani littafi suna ne mu'jamul mufahris li alfaz alqur'an alkarim shi ma littafi ne na taimaka maka kalmomin da sun ka zo cikin alqur'ani sai ka same shi ka riƙe da an haɗa kalma sai ka diba cikin sura kaza da wuri kaza da wuri kaza za ka same ta almu'jam almufahris li alfaz alqur'an alkarim shi ma akwai almu'jam almufahris li alfaz alqur'an li alfaz alhadith an gane ko sai ka hada guda biyu da qur'ani da hadisi mun ji wannan da kyau ko to madalla wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne mata a wani lokaci ne hadha alwa'd wannan alƙawali da an ka ce hadha kaga abu ne wanda ana ishara zuwa gare shi ko ba kanan bane to amma ita ishara tanqasimu ila qismaini akwai ishara ila shay'in hadirin malmus akwai kuma ila ishara ila shay'in hadirin fi dhihni ba sai ko na fahimta ba in an ce shay'un malmus in nace hadhihi hadha aljawwal bari mu ce hadha aljawwal ko ba kanan bane wannan kaga yana ganin shi to amma hadha alwa'd shi wa'd ana ganin shi ishara ila hadirin fi dhihni eh tunda ba a ganin shi a rarma yawa to don haka wa yaquluna suna cewa mata a wani lokaci ne hadhal wa'du wannan alƙawalin da an yi in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya malaman da suke tattaunawa akan wato abin da ya shahi wato ilmu sarf na alqur'ani da kuma yadda ake fitar da masdar in ka diba cikin littafin at-tarif fi ilmi tasrif na ustad doktor Abdallah al-Usta na kasar Libya daga safha ta 184 zuwa safha ta 189 ya kawo yadda ake gane masadir wato a cikin ilmin larabci ina fata ana fahimta ta ya kawo yadda za ka yi ka gane yadda masadir na ilmin larabci suke tafiya sai yake cewa su masadir a cikin wato yaren larabci ana karkasa su akan tsari kun san larabci yana da wata ka'ida ko mu ce yana da waɗansu wato abubuwa sulafi in an ce fi'ili sulafi an gane ko to af'alikin shi waɗansu sun kace kala biyu ne akwai ko kala uku akwai sima'iyya akwai taqribiyya akwai kuma qiyasiyya in an ce qiyasiyya wanda suna tafiya akan mi akan kiyasi in an ce takribiyya waɗanda kusantowa suke yi in an ce kuma sima'iyya waɗanda ba su yi akan ka'ida waɗansu daga cikin malaman luka sun tafi cewa masu masadir na fi'ilu thulafi an gane ko dukkan su sima'iyya ne sai dai akwai takribiyya amma babu kiyasiyya to amma shi ustaz dr abdullah al-usta sai ya tafi cewa a'a akwai kiyasiyya ma'ana ya ta akan wannan ra'ayi yace to kuma kiyasiyyan nan akwai kusan guda ina ganin guda tara kiyasiya guda nawa guda tara yace na farko akwai fa'lun in an ce fa'lun yace huwa al-masdar al-asli lil af'al al-thalath al-mujarrada ghaliban kenan fa'lun galibin fi'ili thulathi galibi kaga da yace galibi ai bai dace ce kiyasiya ba tunda an ce galib bai zama duk da yake suna ganin ka'ida tana iya dauka yace to kuma ka dauka fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu ya ce to ana samun fa'alun gare shi mislu khalaqa ya khluqu khalqan ko ba ka bane daqqa ya duqqu daqqan ghaza yaghzu ghazwan kaga fa'alun kenan sannan da babu fa'ila yaf'ilu daraba yadribu darban sannan kuma min babi fa'ala yaf'alu wada'a yada'u wad'an yace sannan kuma akwai fu'ulun shi kuma fu'ulun ba fa'alun ba wa yakunu fil ghalibi masdaran qiyasiyan li kulli fi'lin lazimin ala wazni fa'ala idan fi'li ya zamanto ala wazni fa'ala idza lam yadulla ala sautin aw sayrin aw imtina'in aw da'in aw mihna yace to kuma shi ko ana samun shi yace to daga inda ake samun shi min babi fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu sai a ce mi julusan kaga akwai sajada yasjudu sujudan ko ba haka nan bane raka'a yarka'u ruku'an to sannan kuma akwai babu fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu wancan kuma babu fa'ala eh, yaf'alu ne sannan kuma ana samun shi cikin babin fa'ala yaf'alu hada ya, hada'a yahda'u sai a ce hudu'an abu ya kwanta yace to kuma na uku akwai fi'alun shi ko wa huwa lima dalla ala imtina'in wa iba'in duk fi'ilin da a larabci yake nuna imtina kiyawa wa iba'in ai da kiyawa da iba'in da imtina'in duk sai ka ce ni kiyawa amma in ka ga sai ka ce imtina kiyawa iba'in cijewa da kangarewa nan ne malaman zo da suke mutum wayo ga kalmomi iri ɗaya sai a san yadda za a dan bambanta su to shi kuma wannan fi'alun din nan yana zuwa a cikin babi daban-daban akwai fa'ala allazim fa'ala yaf'ulu in an ce shamasa ya musu sai a ce shima san shi ne ya cije kinan ya ƙiya sannan akwai fa'ala ya fi'ilu shi ma yana zuwa da fi'al na fara yamfiru nifaran ya guji abu sai kuma babi na fa'ala ya fa'alu tsamaha ya tsamahu tsimahan ya yi kwaɗayin abu ko ya yi burinsa ko ba kanan bane sannan wazani na hudu fa'alan shi ko fa'alan وهو فيما يدل على تقلب واضطراب duk abin da yake nuna taqallub jujjuyawa abu wattirabin da girgizar sa yana zakkuwa shi kuma akan babi na fa'ala an gane ko yato fa'ala allazim shi fi'ilin shi sai lazimi wa yakunu min babi fa'ala yaf'ulu kaga naqaza yanquzu naqazanan yi an naqaza da zayun kai mai jin larabci naqaza alramma ya tuma da zayun yanquzu naqazanan sannan kuma yana zakkowa babi na fa'ala ya fi'ilu asala ya silu asalanan alaramma asala ya silu asalanan ba zuma aka nushi ba asala ya silu asalanan ya tuma alaramma sannan kuma sai na biyar akwai fa'al in kaga ya zo wa ala wazni fa'al ya ce fi ma dalla ala sautin abin da ya nuna sauti ya ce abin nan mithlu fa'alan lazim in an ce fa'ala allazim kenan fi'ilin da bai ta'addi ya ce fa min babi fa'ala yaf'ilu akwai babi fa'ala yaf'ilu nagama an gane ko yangimu a'a bagama yabghimu bughaman ya abba gama alarma yabgimu eh bagama yabgimu bughaman shine kukan abin nan eh barewa da larabci ina fata ana fahimta ta eh idan ta yi kuka sannan kuma shi fa'al yana zakuwa fi ma dalla ala da'in abin da ya nuna ciyo yake nuna cewa akwai wani rashin lafiya min fa'ala allazim shi ma fa'ala ne allazim ana samun shi cikin wato a shi wancan din na fu'al yana zakuwa babi na fa'ala yaf'ilu kuma yana zakuwa babi na fa'ala yaf'ulu mithlu da'a yad'u du'aan an gane ko shi kuma ana cewa zaƙa ya zuƙu zuƙa'an alramma zuƙa kukan zakara shi ake cewa zuƙa'u alramma eh zuƙa'u eh banda nahiku eh banda wannan da kuma kukan wani tsuntsu da aka ce ma mujiya hama sannan kuma da asabiyu yaro sannan kuma yana zakkuwa shi fu'al duk abin da ya nuna rashin lafiya fa'ala allazim fa'ala yaf'ulu mithlu na'asa yan'usu nu'asan yayi bacci kaga su sun dauki bacci rashin lahiya amma dai ba rashin lahiya bane eh kawai dai takribi na sannan kuma yana nuna kuwa daga fa'ala yaf'ilu atasa ya'tisu sai a ce mi utasan sai kuma masdari na shidda fa'ilun fi ma dalla ala sautin abin da ya nuna sauti ana samun shi fa'ala lazim fa'ala yaf'ulu mithlu hadara yahduru hadiran alramma hadara ya haduru hadiran kukan kurciya ana ce mishi alhadir ko tantabara da na haƙa yanhuqu sai a ce mi nahiqan kukan jaki kenan sannan yana zakkuwa min babi fa'ala yaf'alu ina fata an fahimce ni fa'ala yaf'alu shine cewa kenan yayi kuka yana zakkuwa daga fa'il kenan wato fi'ili wanda yake kiyasi ne abin da yake nuna cewa abu yana dauke da wani sauti kamar yanzu da za a ce fa'ala yaf'alu kamar shahaha yash'a shahaja yashhaju sai a ce shahijan kukan jaki na alaramma ya koka sannan akwai fa'ala yaf'ilu sahala yashilu sahilan kukan doki ko sannan akwai kuma fima dalla ala sairin abin da ya nuna tafiya min babi fa'alan lazim ana cewa fa'ala yaf'ilu an gane ko abin da ya nuna tafiya rasama yarsimu rasiman tafiya ce irin ta takamata da wakai sannan kuma na bakwai shine fi'ala abinda su an ce fi'ala ma dalla ala sana'atin abinda nuna wata sana'a ko aiki kenan au mihnatin au wilayatin ko ko kajibanci wani aiki ko ko kajibanci wani matsayi wa hiya sigatun qiyasiyya alaiha masadir al af'al al lazima wal mutaaddiya ana cewa fa'ala yaf'ulu khalafa yakhlufu sai a ce khilafatan sasa yasusu siyasatan akwai shi cikin babin fa'ala yaf'ilu an gane ko shine qasaba yaqsibu sai a ce mi qisabatan kenan ya karya abu sannan khata ya khitu khiyatatan sannan ana samu cikin babin fa'ala yaf'alu sa'a yas'a sai a ce mi si'ayatan nan si'ayatan ana nufin mutumin da yake kokari dan taimakon jama'a ya dauki kanshi akan wannan aiki as-sa'i alal almara to madalla sannan kuma ana samun shi cikin babin fa'ala yaf'ulu shi fi'alatan kenan arufa ya'rufu sai a ce irafatan shine mutumin da yake da aiki na duba ya ce ana ganin abu kaza ana ganin abu kaza wanda kafirci ne sai kuma amara ya amuru imaratan sannan ana samun cikin babin fa'ala ya fi'ilu wala yali sai a ce wilayatan sannan kuma akwai fa'ala fa'alun shine masdar na takwas masdar na takwas qiyasi fa'alun wanda za a yi ma'ainun fatha wa yakunu masdaran li kulli fi'lin lazimin ala wazni fa'ila min min wahidil ma'ani kenan yana zakuwa ne akan wazani na fi'ili na fa'ila ma dalla ala farhin aw huznin duk abin da ya nuna farin ciki ko bakin ciki fariha sai a ce farahan yayi farin ciki kaga batira bataran yayi girman kai ala wazni fa'alun sannan ma dalla ala da'in abin da ya nuna rashin lafiya warima sai a ce waraman ya kumbura sannan kuma ma dalla ala khawfin aw zu'rin abin da ya nuna tsoro ko fargaba to shi ma yana zakuwa ala wazni wato fa'al kamar a ce fazi'a sai a ce faza'an sannan kuma ma dalla ala hiliyatin abin da ya nuna wata sifa wadda an ka ɗabi'antu da ita hawira sai a ce hawaran shine mai abu ya koma wato fari kenan ko farin shi yayi sannan kuma ghayida sai a ce ghayadan ko ba shi bane ghayida ghayadan shine wayan shi yayi kabri ina fata an fahimce ni to sai sun ka ce kuma ma dalla ala aibin abin da ya nuna wani aibi kadda'i kamar rashin lahiya hamiqa sai a ce hamaqan ya zan wawa sannan ma dalla ala ju'in aw atashin shi ma yana zuwa ala wazni fa'al kamar yanzu an ka ce tawiya tawan ya ji yunwa kenan da dhami'a dhama'an ya yi ya ji kishirwa ma dalla ala intisharin aw hayajin abin da ya nuna tashin abu da wato abin nan nashi rigirgi kenan ana cewa arija arajan alaramma arija arajan arajan shine tashin kamshin turare fa hatibu kenan ma dalla ala suhulatin aw ta'azzur abin da ya nuna saukin abu ko wuya ta abu salisa sai a ce salasan yoyo salisul baul ko sannan kuma akwai shakisa shakasan ya zan dan rigima dan hayaniya maradawa sun kace dan asara sai wazani na tara na ilmu sarf wanda a kiyasi shi ko fa'alatun an gane ko fa'alatun ويكون مصدرا لكل فعل على وزن فاعولا duk fi'ilin da ya zamanto ainun kinshi tana da zamma wa qad ja'a fil ma'anil atiya ma dalla ala husnin aw qubhin abin da ya nuna kyawun abu ko munin sa kaga sai a ce mi sabuta sabatatan in an ce sabuta sabatatan alramma yayi rashin lafiya yayi zazzabi akwai nadura sai a ce nadaratan kaga fa'alatan ma dalla ala nadafa abin da ya nuna tsarkaka abu tahura sai a ce taharatan ma dalla ala sigarin au kibarin abin da ya nuna karamcin abu ko girmansa nazula nazalatan ya kaskanta kenan azuma azamatan ya yi girma ma dalla ala quwwatin au jur'atin au du'fin au sur'a abin da ya nuna karfi ko jur'a ko yajin aw du'fin ko kuma ya nuna rauni aw sur'atin ko gawawa saluba sai a ce salabatan abu yayi tauri ma dalla ala rif'atin abin da ya nuna daukaka aw da'atin ko kaskanta abu nabuha nabahatan ya samu daukaka danu'a dana'atan ya kaskanta la'uma la'amatan shi ma ya zan wato la'imi kenan abin zargi to kaji wazani guda tara da malaman sarfu sun ka kawo sun ka ce su ƙiyasiyya ne ko ko sun ka ce taƙaribiyya ne kaji suna kawo maka su na farko fa'alun na biyu fu'ulun na uku fi'alun na hudu fa'alanun na biyar fu'alun na shidda fa'ilun na bakwai fi'alatun na takwas fa'alun na tara fa'alatun wallahu ta'ala a'lam to abinda ya kawo mu ya na mata hadhal wa'du wa'adu fa'alun ne wa'ada ya idu wa'adan kaga fa'alun alramma wa ya na suna cewa mata hadal wa'adu yaushe ne wannan alkawali in tabe na gaya maka wa'adun da wa'idun in an ce wa'id daga wa'ada ne yana nufin ƙyacewa ta azaba amma in an ka ce alwa'adu waɗansu malaman luga sun ka ce cikin alkhairi ɗaya ake cewa alwa'adu waɗansu malamai sun ka ce in an ce alwa'adu an kai shuru yana ɗauka alkhairi yana ɗauka sharri amma galibi alkhairi yake ɗauka wasu ka ce a'a shi wa'adu alkhairi ne amma in ka ga wa'adu cikin sharri alaramma sun ka ce isti'ara ce an kai kaga nan alwa'adu an gane ko an ka Allah subhanahu wataala ce wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wurin alkhairi ne ko ba ka nan bane amma waɗansu sun ka ce a'a da wa'ada da wa'ada duk suna iya zakkuwa cikin alkhairi ko cikin sharri kawai sai ka bar su har ba siyaki wasu ka ce a'a in kagga guda wurin guda aro ne an kai a ina kalima ta wa'adu ta zo cikin sharri wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum a cikin suratul tauba dan kakkace babu shi ruddubalaka inji larabawan libiya sun ka ce ruddubalak malam mu je aya ta karshe duk lokaci ya tafi قل لا أملك لنفسي
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم كما يد muka saba za a yi bayanin alakar aya to ita ga aya qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko ba a je wajen wato tattaunawa ba cikin ilmin munasaba kana iya gane munasabar ta bi idnillahi ta'ala tunda sun riga sun yi izgili mata hadhal wa'ad ko ba ka nan bane tambaya ce ta izgili suna ganin abin ya yi jinkiri ko ba haka nan bane to sai idan an kai tambaya kuma kowace iri ce ai tana da bukatar amsa ko eh to amsa ce an Allah ya lakkana ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun ka ce mata hadhal wa'd in kuntum sadiqin sai an ka ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko ba haka nan bane kenan amsa ce an ka basu kaga ta yi alaka da ayat da ta gabace ta mata sun tambaya to ba kiyama za a faɗa musu lokacin da za ta tsayu ba ko ko ba lokacin da azabar za ta zo ba za a gaya musu a'a ga amsar da za a gaya musu al'amari ba ga a waje na yake ba yana wajen wa yana wajen Allah kamar da kaga cikin suratul mulk sai ka wannan karara wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin na fata na fahimta ta kaji amsa kaji dalilin zuwan wannan ayar bayan wannan aya to bari mu gani mai jalale ne a cikin kalimatu mi ya kawo kahin mu karkare bayani tun da lokaci ya taho sai yace qul la amliku li nafsi darran kace ba na iya yi ma amfanar da kaina ko ban mallaka ma kaina ba darran wani cuta adfa'uhu kenan ban iya tunkuɗe ma kaina wata cuta wala naf'an ko wani amfani ajlubuhu in jawo ma kaina shi illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so kadiba cikin ad-durrul masun zamu zo sati mai zuwa insha Allah shin istithna'i ne munqati ko muttasil yace illa ma sha Allahu an yuqdirani alaihi sai abinda Allah ya bani iko akan shi kenan ni ban iya yin komai fa kaifa amliku lakum ya ya za a yi in mallaka gare ku hululal azabi saukar azaba sai ce li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali ai muddatun ma'luma akwai lokaci sananne li halakihim wanda za a halakar da su idza jaa ajaluhum idan lokacin wato ajalin su yazo na halakar da su fala yasta'khiruna ba za a jinkirta musu ba yace yata'akharuna anhu ba za su yi jinkiri gare shi ba ma'ana ba za a jinkirta musu ba sa'atan karamcin lokaci ko da dan kadan ne wala yastaqdimuna ba za a gabatar musu da shi ba ay yataqaddamuna alaihi ba za su wuce shi ba kenan ma'ana lokaci in yayi na halaka ku wanda Allah ya yanka ba yadda za a yi ku wuce shi mun ji wannan da kyau to wannan ayar akwai matsala guda da zan bayani akan ta irin waɗannan ayoyi sai turawa da makiya addini sun kace cikin qur'ani akwai abin da ake kira alhashu rike da kyau hashu hashu shine kamar an kawo magana da babu amfani a cikin ta sun kace cikin qur'ani wa yaquluna mata hadhal wa'adu gashi cikin suratul yunusa gashi cikin suratul namli gashi cikin suratul yasin gashi cikin suratul mulki gashi cikin suratul an-naml gashi cikin suratul mulk me amfani shi wa ya ƙuru da mata hadar wa'adu in kuntum sadiki ya maimaitu a kawo guda ya isa ka san zai a ce to ai babu balaga ke cikin qur'ani to in tabe ai mun kawo su ko guda wani cikin qur'ani ko so sai a ce a nan ƙa'ida guda biyu ce rike da kyau wagga ƙa'ida akwai ta cikin balaga akwai ta cikin usulul fiqh duk magana in ta maimaitu an ka ce ko a ɗauke shi a ta'asisu ko a ɗauke shi a ta'akidu rike da kyau at-ta'sisu ba ana nufin ba ai foundation ba a'a wata sabuwar magana ce ko kuma at-ta'kidu karfafa magana ne waɗansu malamai sun kace da Allah ce wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina ta'kidina ya an ce ta'kidi menene ma'anar su dai karfafa magana ai kuma ta'kidi yana daga cikin uslubin min asalibil lughati al-arabiyya domin maimaita magana yana sa ta yi ta zauna laraba sun ka ce wa bi takrar ya ta'allamu al-himar hadda jaki in ana maimaita abu zai iya shi yasa jaki in ya kada ka da gona in ka to sai ka iske shi bakin turki ka hauran nan ya hasala shi fis fis sai ya kado ka ko da kaga zuwa gida sai ka iske shi har ya kawo kai ne saboda hanya ana bin ta yau da gobe jibi da gata mun ji wannan da kyau kenan cikin larabci akwai ta'kidi dan alqur'ani yayi ta'kidi ai ba matsala bace waɗansu daga cikin malamai suka tafi ce a'a dukkan waɗannan da an ka ce ba ta'akidi ba ne ta'asisi ne ma'ana sun mi sun zo da wata sabuwar ma'ana ai wannan aya ta cikin suratu yunusa wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina ayoyin da ke gabanta da waɗanda ke bayanta as-siyaqu as-sabiqu wal-lahiqu yakhtalifu kenan wannan ma'anar da take bayarwa saboda ayoyin da sun ka gabace ta da waɗanda za su zo bayanta ba ɗai bane da waccan wadda za ta bada a cikin suratu mi cikin suratul anbiya wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin yace law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar kaga nan sai an kai tahdidin su can kuma wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul asa an yakuna radifa lakum kaga ma'anar ba ɗai bace wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun ba ɗai bane wa yaqulu يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون وتمعناتي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وتمعناتي دبن كنن سياق إن قبض بايا يا بمبنت كنن ما أنا تابن بنت أكوي التأسيس تو سيكا لك يوغا قائدة كاغا تكين الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ميميتا تكين والمرسلات ويل يومئذ للمكذبين يا ميميتا ودنسو آيوي تكين القرآن سم maimaita to wagga ka'ida ita take ba da amsa akan su ikhtalafa as-siyaqu as-sabiqu wal-lahiqu fakhtalafat al-ma'ani idan huna ta'sisun wa laysa ta'kidun wa in kana ta'kidun fat-ta'kidu uslubun min asalib al-lughati al-arabiyyah abinda mun ka fada yanzan daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure ga mu dan dalibai ne kanana Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh